والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na 18 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na biyu a suratul ra'adi za mu tashi darasi na uku aya ta ashirin da biyu a wannan masallaci na mu'assasatu salafiya da ke unguwar ganda albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم na'am والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Allah madaukakin sarki yana bayani akan ulul albab mabota hankali da ya fara gaya mana a jiya an yi bayani na farko allazina yufuna bi ahdillah sune masu cika alkawarin da suka yi da Allah madaukakin sarki cewa ba za su yi wa Allah shirka ba za su kaɗai tashi wajen bauta wala yanquduna al-mithaq kuma ba za su warware alkawari ba sannan aka ƙara wata sifar ta biyu wallazina yasiluna ma amara Allahu bi su ne masu sadar da abin da Allah ya umarce su da shi shine zumunci muka ce zumunci shine wato a amzai cewa ko zuwarwa wanda ya yanke maka laysa alwasilu bil mukafi walakin alwasilu allazi idza qudi rahimuhu wa sala saboda haka sannan yace wato wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab su ne masu tsoron ubangijinsu kuma suke tsoron mummunan hisabi sannan sai Allah ya ce wallazina sabaru kuma su ne waɗanda suke haƙuri ibtiqa a waje rabbihim dan neman yarda ubangijinsu haƙuri ta fuskoki ta hanya uku Abdullahi da Abbas yana cewa haƙuri ya kasa a cikin alqur'ani gida uku sabrun ala ada'il fara'id lillahi ta'ala والصبر وصبر عن محارم الله تعالى والصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى haƙuri a bisa yin farillar da Allah ya ɗora a yi Allah ya ɗora ma farillai kake yin su sannan kuma haƙuri a bisa ƙin yin abin da Allah ya haramta sannan na uku haƙuri a bisa jarrabawa da musiba yayin da ta afku yayin afkuwarta ta farko to shine sabaru ke ga a waje rabbihim sannan sai ce wa aqamus salata sannan suka tsaye da sallah malamai suna bayani akan tsaye da sallah mun karanta ayoyi da yawa akan wa aqimus salata wa atuz zaka tsaye da sallah ba wai kawai yin sallah ake nufi ba a'a yin ta akan lokacinta da kuma yin ta annaba da yadda annabi alaihi salatu wassalam ya koyar wannan shine iqamatu salat tsaye da sallah sannan tsaye da sallah har yau nawafil sun shiga nawafil sun shiga na bulbulin da kake yi mutum za ga yana yin rakatai da fajiri ya zo ya yi wutiri da ake yi domin wutiri gaba ɗaya muna cewa shafa'i da wutiri ne amma dukansu sallolin da zaka yi inda odd number ne sunanta wutiri duka idan kai raka a bakwai kai wutiri in kai tara kai wutiri in kai sha ɗaya kai wutiri in kai sha uku kai wutiri idan da za ka yi raka a hamsin ko to shafa'i kawai kai ba kai wutiri ba amma kana ɗora guda ɗaya to wutiri sunanta odd number shine wutiri an fahimta da kyau ko odd number shine wutiri to wannan da sallar rakatai fajiri da kuma sallar wutiri annabi alaihi salatu wasalam baya barin su ha- wato hadran am safran yana tafiye ne ko ko yana zaune a gida ko da matafi ne kaga idan matafi in mutum ya tafiya ai sallolin nafila so ake hakura da su in dai ba wutiri ko kuma rakatai fajiri ba me yasa saboda wannan wutirin da ka sallolin da nafila da ka saba yi a matsayinka na matafi annabi alaihi salatu wasalam ya ce za a ci gaba da rubuta ma ladan su kamar mara lafiya ne shi ma wanda ya saba yi za a ci gaba da bashi ladan su to saboda haka idan shi sana ga matafiyin da yi karatun addini sosai in ya tafiya baya na wafil wani sai ya dauka baya a ibada ba haka wani shi ya fi ka sanin me yake yi wannan zaman da yake bai yi na wafil ba lada ake bashi ko ka a ɗari ka saba yi to za a ci gaba da baka ladan to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura sannan rawatib raka'a shida a jikin azhar biyu bayan magariba takwas kenan biyu bayan isha goma biyu kafin asuba sha biyu su ne rawatib na ce hudu a jikin azhar saboda za ka iya yin hudu kafin azhar biyu bayan azhar za kuma ka iya yin biyu kafin azhar hudu bayan azhar za ka iya kawai dai shida a jikin azhar wani zai iya zuwa ya ga saura minti uku ko hudu ko biyar misali minti biyar a tare sallah kaga zai tsaya ya raka a biyu ne kuma wani abu da muke yi mutum kaga yana wata sallah da gudu in an yi magana cewa ai nafila ce a watan farilla da kaiwa kaiwa to ita nafila ta waye to me yasa ake rabawa me yasa ba ina nufin wajen tsayuwar sallah kaga an ja sura gajeriya ko fatiha zalla ba ba haka ba abin da suke na rukunai na sallah kaga ba sa cika wai na fulan yar faki ba yawa ba lada ba ba yawa sai lada bane a'a shi ba wuce a da san in yace yar faki ba yawa sai lada yana nufin kayi raka'a a raka'a hudu kake yi amma yanzu ka je kayi raka'a biyu kuma za a baka ladan hudun shi da abin da yake nufi ba wai yana nufin ka wulakanta sallah ba ba haka suke nufi ba kuma sannan suna nufin kaga da mutum ya je faki a can zaria kawai ya kai matakin da zai fara kasuru yauwa shine zai ce yar faki ba yawa sai lada ba ana nufin ba ta da ba yawa kuma a wulakance ba saboda haka ya kamata mu lura da wannan da kyau duk matafiyi ya kiyaye da rawafin ɗinsa da kyau a da sallolin kai da zai yi ko kuma matafiyi sallar da zai ta farilla kada ya yi ta ba dai a zo yayin da mutum zai zo misali an rage ma sallah raka a hudu ka zo mutane za ka yi musu matafiya kuma za ka yi musu jam'in raka a biyu kuma ka yi ta da ita gwara ma hudu misali mutum ya zo to ana sallah a matafiya kai liban ne kawai ka shiga ka ja musu bakara a gwara ma kai hudu ko ba ka bane gwara ma ya hudu ko ya tafi ya ja wanda ake matafiya ya fatiha ya ja wal fajiri walfajir wala ya ashar wallahi gwara kai hudu ai idan kai fatiha so ake ka samu gajerun surori wanda mutane ba za su gaji ba ka biya nan da nan mutum ya ji shi da karfinsa haka ake sallar jam'i ta, ta matafi ba a so kamar da su yanayin da siya a halin wato kamar suna zaune a gida to shine abin da Allah yake gaya mana anan wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah kun ji tsaye da sallah yin ta yadda a kan lokaci kuma yadda annabi ya koyar wannan shi ne tsaye da sallah tare da cika nawafil wanda ya saba annabi ya ce duk wanda yake yin rawatib kullum za a gina masa gida a aljanna bana lahu lahu baitan ko qasran fil janna za a gina masa wani katafaren gida cikin aljanna duk wanda ya kiyaye rawatib shine mutum zai je aljanna ya ga yana da manya-manyan dakuna wayannan fa ce wannan rawatib ɗinka ta rana kaza ce gidaje sai yadda ya gani kawai sannan kuma bayan haka rawatib suna suke gifin sallar da karansa wani abu idan aka zo sallolin nan naka aka kalli kana da gifi guri kaza da kaza da wannan rawatib da ake ɗebo a suke ma su wannan nawafil din da su za a cike ma guraren da kai samu gibi to kaga ake lalle ya kamata a ce muna da nawafil da muke yi zuwa masallaci da wuri yana taimakawa domin zai baka dama ka yi ne ka yi nafilfili zai ba da damar wannan amma mafi yawanci da sallar walaha da nawafil sai ka ga in dai ba manya ba in ka gama yi sosai to manya ne ko kuma a wanda yake neman ofa ofan na fitowa ya daina yi eh tunda yanzu ofa yake nema sai ya ake da azumin nafilfili da kuma nawafil na rawatib in ai kamata yayi da Allah ya ma ni'ima kuma ka tsara haka yi kamata dan godewa Allah ba haka yi kamata to kaga shine Allah madaukakin sarki yace ai kamar yadda na taba gaya wasu wasu ɗaliban mu ne duk sun zama likitoci yanzu nace idan kuna wannan karatun na medicine kafin ku zama likitoci kun fi kowa azumin nafilfili da sallar nafilfili amma kun zama shikenan hai hai suka rika dariya kuma ɗabi'a su ce ba kuma haka Allah yake so ba so ake ka ɗora an fahimta da shegu yadda Allah ya ma wannan ni'imar ta baiwa ya baka abin da kake so to ka ɗora wajen gode masa shine godiyar ga Allah shine wa aqamu salata sannan sifa ta gaba kaga nan sabaru suka yi hakuri ibtiga a waje rabbihim wa aqamu salata sifa ta gaba shine suka tsaya da sallah ta gaba kuma wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suke ciyar da abin da muka azurta su mun sha magana kan infaki kar ku dauka iya ba da abinci ne infaki a hatta biya wa mutum bukata yanzu mutum bai da kuɗin mota ka dau naira ɗari biyu ka bashi ya je inda za shi infaki ne ka je siyan magani ka ga wani zama ɗari biyu wato yake nema a cika mar ka cika mar ɗari biyu infaki ne a makaranta yake bai da littafin da zai siya na ɗari da hamsin ɗari uku ka ba shi wannan littafin infaki ne saboda haka mu daina takaita infaki duk wata bukata ta ɗan adam da zaka biya infaki ne saboda haka infaki ne kar mu ɗauka sai siyarwa kawai duk wata bukata da zaka biya wa ɗan uwanka musulmi infaki ne shine wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar da abin da muka azurta su kaji abin da Allah ya ce ku mimma da zakanahum ba abin da ka gada ba kabiran an kabirin ayi magana ya ce ai gada muka yi ko i am from rich family haka mutum zai gaya ma ai daga rich family dole shi ma ya kuɗi ba haka bane da gidan da kake fitowa da kuma wahala ce take sa ai kuɗi ai da dan dakon da yake a singa sai shi ya kamata ya kuɗi ba mai kuɗin ba amma ka je ka gani yanzu zaka tadda wani dattijo yana dako idan ka tambayi tarihinsa zai gaya ma kakan yaron da yake shagon yanzu shine uban gidansa kakansa shi ya fara wa aiki amma kakansa kakan ya mutu ɗansa ya gada shi ma ya mutu yanzu jika ya gada kuma ga shi ne yake mara aiki ba wahala wacce take sa a dukiya ba ita wacce tsari ne na Allah kawai ya riga ya kaddara ma kai za ka yi to shi sa mutum ya rika hango wannan shi sa Allah yake gaya ma daga abin da mu muka baka ba wayan ka bane baka ko dabaru ko karfi ba su bane tunda mu muka baka to abin da muka ce ayi kayi shine min ma da zakanahu suke cewa dangane da abin da mu muka ba su ka san wani abin mamaki Allah madaukakin sarki yayi alkawarin zai ciyar zai ramawa waɗanda suka bayar da dukiya kusan guri 300 a Qur'ani 300 da wani abu amma guri ɗaya shaidan ya maka shedi kuma kai da da shaidan ka kyara na Allah guri ɗaya ne a shaidani ya aidu kuma alfaqara wa ya murkum bil fasha shaidan ya muku alƙawarin talauci yana gaya muku cewa an ka bayar zaka talauci kuma kai yadda na taɓa ba da wani labari akwai wanda mun kusa sati biyu yana zuwa mai bayani akan zakka sati biyu ya fito da ni daga gida mu zauna mu ba da manta wajen shekara yanzu kusan shekara sha takwas ko ashirin kenan zai zo mu zauna sai ma bayani mu yi ya gama da ƙarshe duk ayin da na kawo zai ce mun wannan kuɗin na fitar kaza na ce masa mabukata na gaba na kawo asinafin su mutum takwas ya ce ta gaskiya ba zai iya ba wala bai fitar ba ya ce shi ba zai iya ba sam saboda yana ganin cikin naira a lokacin ma kuɗin bai fi dubu arba'in ba zai cire dubu ɗaya a wannan lokacin duk dubu arba'in dubu ɗaya ce amma yana ganin ya cire har ya bani labari wai a garin sa akwai wanda ya taɓa cire kuɗin kuma ya talauci a ba kara dan ba shi ne ya ya ido kuma al-baqara din kaga guri daya shedan yace ma za ka talauce kuma ya yadda shi wa Allah madaukakin sarki cewa yayi man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaifahu waye ne ba Allah rance ka baki ɗaya ya lulluka ma za ka iya ba Allah ɗaya baka ɗari uku domin gurin mayar da bashi in dai ba sharadi ya kai ba ruwa na yanzu idan ka ban bashin dubu ɗari na ji daɗi na jujjuya ta ta zama dubu ɗari biyu ya halatta in ka zo zan mayar ma da kuɗin kan baka dubu ɗari da hamsin wannan hazunin ban ce kawai daɗi na ji baka dai ya halatta sharaɗi ne idan na tashi baka bashi idan na ce ma gashi bashi ne amma in ka tashi dawo min da shi dubu ɗari da goma za ka ba wannan shi ne riba kuma shi ne haramun amma in ba sharaɗi ni na ji daɗi na baka ya halatta annabi ma cewa mafi alkhairin bashin da za a biya wanda aka tsara in dai ba sharaɗi haka annabi ya in dai ba sharaɗi aka yi ba wannan abu ne mai kyau domin ka ga zaka karfafe shi nan gaba da ka kuma dawowa da Allah na sa a ranka na zai kuma baka shi ma ya ji daɗi domin ko kuma da ka ban ma kuɗin sa shi ma wata kila ya samu wani abu a kai domin asalin bashi taimako ne to wanda aka taimaka ya ji daɗi ya halatta ya yi abin da ya kamata kawai sharaɗi ne haramun ana yin wannan raba ta shiga to kaga Allah madaukakin sarki yace wa an faqu min ma razaqnahum sai kuma yace sirran a boye suka ciyar da abin da mu muka ba su kuma a boye shine malamai suka ce zama mai kamar sadaka ta nafila a kudin ka kade wani abu ka bayar kawai zama a boye ka bayar ka ce a kana faɗa shine sirran wa alaniyatan da kuma bayyane malamai suka ce ta zakka shi kudin zakatun da haƙƙin mutane ne idan ka bayyana ba laifi bane domin kada mutane su zarge ka da cewa alhaji wani har ya mutu baya fidda zakka ko ba haka bane domin talaka wannan haƙƙin su ne za su rika zargin cewa dama wani ya kai matakin ya fidda zakka ai ko baya fitarwa domin haƙƙi ne to gudun ka a zarge ka ba ka fidda zakka malamai suka ce ya halatta ka bayyana ya halatta idan kuma wani ya riga an san kana fitarwa to ba wajibi bane sai ka bayyana ba ka iya bayarwa kawai amma in dai zargi zai shiga to lalle ya kamata ka fito da kuma musamman ga waɗannan talakawan da suke da sa ido ka bashi dubu biyu dubu biyar dubu goma ka ce zakati ka gaya ma yawwa saboda haka wannan akwai shari'a to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yadra'una bil hasara ko kuma a kudin na nafila ne kawai fi sabilillah zaka bayar amma dan ka koya wani ga wani ya fi ka kudi amma sam baya bada kudi to sai ka bayar domin ya koya ya halatta ka bayar dan abokin ka ya koya wanda baya sadaka ya halatta wata ramma kana iya dauka ka bashi kullun yana kubewa kai ka bashi dau dubu biyar ka bashi ka ce ya ka ce kyauta kawai na baka ka kuma ba wani kuma ya karbe to darasi ka koya mana darasi ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa za ka zo ka munana musu ka munana musu amma shi ma kyakkyawa shine wa yadda ra'una bil hasanati sayya idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim sai Allah yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الله يتكرر كتب ديديتا كيكاوها لمبونا وإن سكبا ادفع بالتي هي أحسن كرامة دعبن ديك ما في شو فإذا الذي بينك وبينه عداوة سيقى وانا يكي كابانا كي كل ذاك وتي في هذا جيكا أما كأن تنارو دبوك ذاك سنة مر a kaga aron sunna ana haka da an fara maganar kan sai ga yanzu da yana sa baki yanzu zai kowa shiru nan gaba an fara yi zai fara ritali da sai a ƙarya kuke yi wallahi shi zai tare ka shi zai fara maka kariya shi ne Allah ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai ga wanda da gaba ce tsakaninka da shi yanzu ya koma masoyinka ka annahu waliyyun hamim amma fa sai Allah ya faɗi wani abu yace wa ma yulqaha illa alladina sabaru ba mai iya wannan ba sai masu hakuri mutum yana zagin ka kana bashi kuɗi gaskiya sai mai hakuri wa ma yulqaha ba mai iya haduwa da wannan rabon illa zu hazzin azim sai ma abota rabu babba su kadai za su iya a cikin Robert Greene a cikin 48 Laws of Power haka yake littafin ko to a wannan littafin ai ya kawo hanyar da zaka bi ita ɗaya daga cikin gwamnonin mu ya rika amfani da iya formula nan kawai na ga a wannan maganganun Robert Greene ne cewa kawai wai idan kana da masoya shi kenan kawai gurin yan adawa naka koma su zaka ciyo su wayannan masoyan sun zama naka a ba haka ake ba duk biyun za a yi duk biyun za a yi an fahimci da lodin za a ba da Allah bane yawwa ai ba Allah ne ya saukar tanzilin min rabbil alamin ba formula ce su yan siyasa suke amfani da ita za ka ga kawai kai tunda an ribato ka ba za a kyale ka yan adawa su yanzu za a koma amfani da su kawai wajen yana shiga gidan rediyo ya zage zage kuma a tura ma alat to Allah madaukakin sarki yace idfa billati hiya ahsan wa yadrauna bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa kai musu mummuna su yi ma kyakkyawa ulaika lahum uqbad dar waɗannan su ne da waɗanda suke da wato karshe wato gida na karshe kyakkyawa shine uqbad dar aljanna kenan sai Allah madaukakin sarki yace jannatu adni yadkhulunaha aljanna ce wanda za a dawwama za ta shiga ita aljanna an shiga ba fita shi sa kamar maganar mu tana za a wata munasaba shine ai wato hasana ta farko da kiyayya ta farko da shedan ya farewa dan adam shine fito da annabi adam daga aljanna fito da shi dan da sai duk aka aka haife mu yanzu duk muna ciki to amma wannan dabarar da ya bare ya fito da annabi adam daga aljanna shikenan shi ne dabara ta farko da shi dan ya bare kuma daga nan ya dora domin ya dora tun da yawa uba sai wa yaya to shine Allah ya ce jannati adini aljanna ce ta dawwama yadkhuluna hada za su shige ta wa man salaha min abaihim da duk wanda suke nagarta cikin iyaye kai yanzu idan ka shiga aljanna iyayenka ba sun shiga ka sami biran matsayi na can sama su kuma suna ƙasa dalilin ka za a yi promotion din shi sa Allah ya ce man salaha min aba'in da wanda suka yi nagarta da ƙarfin iyayensu wa zurriyatim da yaya yayanka sun shiga aljanna su ma suna tambayan ƙasa to dalilin ka za a ƙara daga su tafi sama والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء wanda suka yi imani sannan kuma ƴaƴansu suka biyo su a imani sharadi kenan sai Allah yake za mu biyo bayan su da zuriyar ta su za mu biyo bayan tunda duk sun yi nagarta duk suna aljanna da imani to shi ya tafi wurin matsayi dan a daɗa ɗawar sai Allah ya ce a kai su gurinsa Allah ya ce wa ma alatnahum min amalin min shay ba za mu tauye musu ai wa ma an qasnahum min amalin min shay ba za mu tauye musu komai aikin su ba to shine Allah madaukakin sarki yace wa azwajihim da matan su ma haka domin mata suna cikin iyali ai wa zuriyatihim da yaya Allah yace wal malaikatu su ko malaiku yadkhuluna alaihim min kulli bab za ta rika shiga musu ta kowace kofa idan sun shiga me za su ce salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi a wannan duniyar Allah ya ce kar ai zina zaka iya ka ƙi Allah ya ce kada a yi tata za ka iya yi kaki Allah ya ce kada a yi damfara kada a yi kaza kada a yi kaza duk za ka iya kaki saboda haka sai Allah ya ce fa ne ma akubar da madalla da karshen gida idan ya zama gidan aljanna shi sa Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma yace an karbo daga Annabi alaihi salatu wassalam annabi yace hal tadruna awwalu man yadkhulul janna min khalqillah kun san wanda zai fara shiga aljanna cikin وحلتر الله قالوا الله ورسوله أعلم قال إذا أول من يدخل الجنة النبي يأتي فرقه من الذي فعل شقاء الجنة هو من خلق الله الفقراء المهاجرون سنة تلقاهم مهاجرون الذين تسد بهم الثقور وانا أكلك توجه مسقوبة أمتين تاروي جيما سوى دا يغسى ما تلك وسيا أنا يشقى wa yamutu ahaduhum wa hajatu fi sadrihi la yastati'u laha qada mutum ya mutu yana da wata bukata a zuciyarsa da yake so ya zartar amma saboda talauci bai- bai da abin hannu bai iya zartar da ita ba har Allah ya karɓi rayuwarsa yana so duk azumi ya sayar da mutum ɗari uku amma ba kuɗin yana so wani dan uwansa yana gidan haya ya yi mana wato damuwa ya sai mana fili ya gina mana gida amma ba kuɗin to irin wannan bukatar da suka tafi da ita sai Allah annabi alaihi salatu wasallam ya ce fa yaqulu Allah ta'ala liman yasha'u min malaikati sai Allah ya kalli wasu daga cikin mala'ikun da waɗanda ya ga dama ya ce ituhum fa hayyuhum ku wayannan mala'iku Allah ya nuna zai ce ku je ku gaida wayannan talakawa ku je ku gaishe su sai mala'ikun ce na halu sukkanu sama'ika ya Allah mu ne fa a zaune a sama wa khiyaratuka min khalqik mu ne zababbu cikin bayinka kullum bautar ka muke a fata amuruna an na fi ha'ulai fa nusallima alaihim yanzu kana umartan mu ne mu je wa'yancan talakawa mu yi musu sallama qala Allah Allah madaukakin sarki ce innahum kanu ubadan ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'an eh ku je bayi na ne waɗanda suke bauta mun ba sa shirka da ni da komai wa tusaddidu yi masu in sun je taron manya ma na VIP ba a barin su shiga wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi ɗayan su ya mutu yana da bukata alheri a ransa amma bai cika ba fala yastatihu la qada ba shi da ikon cika ta fatatihumul malaika inda zalik sai malaiku su je musu da sun je zai ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da to shine za su rika gaya musu wannan kalmar cewa aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi a duniya fa ni'ma uqbad da ma dalla da karshen gida gidan aljanna sai Allah ya ce والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ما ليس هذا حال الأشقياء وصفاتهم وأنهم كما حالا يموتني لسفوفهم وذك- وذك- وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومسيرهم إلى خلاف ما سار إليه المؤمنون sannan ya yi bayani a makomar dangane da makomarsa a gidan lahira saɓanin makomar muminai a lahira kama annahu muttasafu bi khilafi sifatihim fi dunya kamar yadda aka sifaita su da sabanin sifofinsu a duniya to fa ulaika kanu yufuna bi ahdi llahi wa yasiluna ma amara Allahu bi an yusala wa haula wa yanzu kaga an faɗi cewa su suna bi suka alƙawarin Allah alƙawarin da suka yi wa Allah sannan suna tadar da zumunta zumuncin da Allah ya umarce su suna tsaye da sallah suna fiye da abin da Allah ya umarce su ciyar to wayannan ko su ku wallazina yanquduna ahadallah su kuma warware alƙawarin Allah suke Allah ya alƙawari da su sun warware min ba'di mithaqihi bayan an kulla alƙawarin wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala sanan suna yanke abin da Allah ya umarni da atadar shine zumunci wa yufsiduna fil ardi suna barna a bankasa duk wani abu da zai janyo barna a bankasa ko me shi ya shiga fashi da makami ke da lafin sata abubuwa satar um, kudin gwamnati duk abubuwan da ya kama da wannan duk alfasadu a- a- a- fil ardi ne. barna ne a bankasa kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi ya ce ayatul munafiqi salatu idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamomin munafiki uku ne idan zai magana in zai zantar in ya zo ba da labari sai ya sheka ta sai ya yi kwai an gane ko eh, in yara suka ce ya yi kwai ya yi ƙarya kenan saboda haka sai ya yi ƙarya wa idza wa'ada wa'ada akhlafa in ya yi alƙawari sai ya saba akwai wanda ko a gidansu an sani in dai magana a ce wani fada ya yi wani ne da Allah rabu da shi an san ba za wallahi ba za a cika ba to kar ka yadda a tsaye ma lamba da irin wannan gwara ka zama mai magana ɗaya idan yi yi kawai in ba za a yi ba ba za a yi ba gwara jawojin ka nan daga baya za a saba daga baya za a saba amma ko waɗanda ko iyaye mata mun taɓa tattauna da su na ce ko- yadda Allah yake cika alkawari ko a 'ya'yanku misalin da na bayar za ki iya samun 'ya'ya Hassan da Husaini ya zanto hasan din yayi alkawari in ya miki alkawari ko ta kansa ba jabi ko wani ba ja gaya Husainin kuma idan yayi alkawari kafin kudin su zo ma kin kaje su me yasa saboda aminci kin yarda cewa ba zai taba sabawa ba to shi ma Allah cewa fa la yukhliful mi'ad baya saba alkawari ko da dai ba za ki kwatanta ma Allah da danki ba amma ƴaƴan ki akwai wanda yayi alkawari ba wanda ba zai ji domin kin san ƙarya ne yayi sau ɗari idan yayi ɗari to biyar shida ne suke cika kawai su ma coincidence ne ba wai halinsa ba ne coincidence ne kawai to saboda haka shine wato Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana cewa wato su halayensu ɗabi'unsu muminai wa idza aqwa munafikai kai wa idza wa'ada akhlafa in suka yi alƙawari sai sun saba wa idza atumina khana in kuma aka amince musu za su yi hayin wannan alamomi ne na munafiki a wata ruwayar wa idza ahada gadara wa idza khasama fajara in an yi rigima da shi ki baya yadda ai sulhu in aka yi alƙawari sai ya yi yaudara kurkuru sai ya yaudara mutane shi sa Allah ya ce ulaika lahumul la'natu wato wannan zubar inuwar Allah ta tabbata a kansu ne tsinuwa al-ibad wa tardu an rahmatillahi ta'ala a nesanta mutum a kore shi daga rahmar Allah walau su'ud dar kuma suna da mummunan gida ai wa hiya su'ul aqiba wal ma'al suna da mummunan makoma wa ma wa hum jahannam wa bi'sal qarar makoma sai ita ce jahannama kuma ce da matabbata in ta zama wutar jahannama abul ali ya rayayi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yana cewa wallazina yanquduna ahadallahi al-aya ya kawo i'adallahi min ba'di mizaqi wa yaqdauna ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar sai ce hiya sittu qisas yace halaye shida ne في المنافقين دنگني da munafikai idza kana fi zaharatu ala nasi azharu hadhihi al-khisal idan suka samu rinjaye gurin mutane sai sun bayyana wayannan dabi'un in da abul ali yace na farko idza haddathu kadab idan za su zantar sai su kariya wa idza wa'adu aghlabu in za su suka yi alƙawari su saba wa idza tuminu khana khana idan suka yi aka amince musu za su yi ayi wa naqadu ahadallahi min ba'di mithaqi dan nan su warware alƙawarin Allah bayan sun kulla na biyar wa kada ma amara Allah bi an yusala sannan su war su yanke zumuncin da Allah ya umarni a wato a sadar na shida wa afsadu fil ardi tilka barna a ban kasa wa in kana tizaratu alai azharu thalathal kisal idan hadda su kada buzu saboda haka ya dai kawo yace waɗannan su ne ɗabi'un su sai Allah ya ce
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Allah ya ce Allah ya sudu rizqa Allah shi yake shimfida arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ba wanda yake so ba ba da dukiya ganin dama ne na Allah shi sa ka ga ya ba kafirai ma bai ba musulmi ba saboda haka ganin dama ne nasa wa yaqdir sannan shi yake kuntata ta ayi wa yudayyiq yake kuntata ta ya hana ta ga wanda ya ga dama wa farihu bil hayati dunya sannan wasu su rika farin ciki suna alfahari da wannan rayuwar ta duniya wa mal hayatu dunya bil akhirah ita ko rayuwar duniya an ka kwatanta ta da ta lahira ba komai bace illa wata fate wato kawai jin daɗi ne mu dawo mu kalla ayar malai yake kuru ta'ala annahu huwa alladhi wasi'a rizqa ala man yasha yana Allah yana bayanin cewa shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa yakturu ala man yasha ya kuntata ga wanda ya ga dama lima lahu fi zalika min al hikmati wal adl saboda hikimar Allah da adalci kawai domin wani Allah ya bashi kuɗi dan iska zai zama shi sa ya hana shi ya baka ayin da kake sanin kawai ka tafi a haka shine imanin ka zai tsira wani kuma idan aka bashi da talautin ne zai lalace to shi sa Allah yana duba yanayin kowa to shi sa yake wa fariha haula'il kuffar bima utu fil hayati dunya istidrajan lahum wayannan kafiran da suke ta farin ciki suna murna da abin da Allah ya bar su na duniya an ba su ne dan a gwada su kawai eh kamar yadda yake a yahsabuna anna ma numidun bihi min malin wa bani nusari'u lahum fil khairati wallahi yash'urun a cikin suratul mu'minun suna tsammanin mun ba su dukiya ne kawai da yaya dan kawai muna san su Allah ya ce a nusari'u lahum fil khairat muna gaggauto musu da alhairin su ne na lahira balla ya tsoron amma ba sani ba to shi ma na Allah ya fito da rizka liman ya sha Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama arzikin wani bai da alaka da talaucin ka ka kawayanci wannan da kyau mutuwar wani ba ta da alaka da rayuwarka rashin lafiyar wani ba ta da alaka da lafiyarka in ka yarda da wannan za ka zauna lafiya kuma za ka ba za ka rike wa mutane hasada ba Allah ya ba wani dukiya ka ce a gaban mu bai girma to na ruwan Allah wannan hasara ce wallahi kalma ce ta hasara da ya girma a gaban ku sai aka yi me saboda haka duk abin da Allah ya ba wani kai da Allah ya masa kawai shikenan sai ka zauna lafiya اللهم لا مانع لما عليه ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sai ka zauna lafiya to shine abin da Allah yake gaya mana sai yace wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya bil akhirati illa mata ita fa wannan rayuwar ku kwatanta ta da ta lahira ba kuma bace face kayan amfani kawai yanzu wannan ilastrika da muke amfani da ita mata ce wannan yan recorder mata ce cokali da kake amfani da shi a gida mata ne duk wani abu da zaka ɗauka kai kai amfani da shi mata ake kiransa mata ne dan kayan jin daɗi ne shi da mata din to haka rayuwar duniya take kana nan kana amfani da cokalin da kake amfani da shi wata ran ko ya bata ko kuma ya gaji a yadda shi duk wani abu da kake amfani da shi na rayuwa kayan jikinka da kake amfani da su akwai gabar da za a zo ko wasu mutum za ta sun ishe ka ko sun ma kaɗan shi ne mata ne duk wani abu da na duniya shi ne mata to haka rayuwar duniya take gaba daya sai Allah ya ce ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب kaga ai akwai kamar yadda malamai tafsiri suke kawo cewa wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata suka ce daidai yake da kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila cewa ka gaya musu shi jin dadin duniya kaɗan ne lahira ita ce khairul liman ittaqa ta fa alkhairi ga wanda yake jin tsoron Allah domin rayuwar kamar yadda muke faɗa kullum rayuwar musulmi musamman mu al'umma annaba ne salatu wasalam muna rayuwa ne ba bai da sittina ila saba'in wa qalla man yudayu wannan haka annabi ya faɗa a hadisi cewa amaru ummati ma bai da sittina aw ila saba'in shekarun al'umma ta tsakanin sittin ne zuwa saba'in sai ce kaɗan ne za su haura qalla man yudayu wannan haka annabi ya ce wanda ya shekara sittin zuwa sittin da ta shine yi matsakaiciyar rayuwa wanda ya kasa da sittin to bai tsawon rai ba wanda ya haura saba'in shine ya tsawon rai a duniya kana haura saba'in to kai tsawon rai an fahimta da kyau ko to wannan shine kuma misalin da muka bayar kamar yadda Abdullahi da Abbas yake cewa wata rana wani ya ga wata mata na kuka ɗanta ya mutu ke ya hakuri mana tana korafi ta ce sai ce waye ya mutu ne ta ce ai dan autanta ne ya mutu shekara sanar ta ce wallahi ba shi da shekara yana yaro ya mutu shekara sa 360 sai ce to ki gode wa Allah wallahi yace nan gaba za a yi wata al'umma da su shekarun da za su rika 60 ne ko 70 sai ce da ta ce ai wallahi in Allah ya halice ta a wannan lokacin ta zo ta ce ko daki ba za ta gina ba ko ma za ta yi kan da duba kawai ta ta ibada har ta mutu shekara 70 ne akai saboda haka wannan wannan shi abin da ya kamata a kalla shine illa mata hadin wala akhiratu khairun liman wala tuzlamuna fatila Allah yace wala zalunce ku ko da ni ne fati mun fade shi a cikin kwallon dabino kwallon dabino abubuwa uku ne a cikin sa kuma dai Allah ya buga misali da su gashi nan Allah yace wala yuzlamuna nakira a cikin suratul nisa ya fadi nakir ya fadi ma yamlikuna min qitnil a cikin suratul saba an fahimta da kyau ko sannan kuma nan kuma ya yi bayani a cikin nisa ya yi bayani fati to da naqir da fati dukansu gaba ɗaya da kidimir gaba ɗaya a cikin kwallon dabino in ka ɗauko kwallon dabino ko yau ka zo ci ka kalle shi za ga yana da riga wannan farar sannan yana da yana da dugo a cikin kwallon in ka duba bayan za ga wani dugo wani guri kamar ɗan rami sannan kuma a cikin kwallon yana da zare a tsakiya wayannan hukun duk Allah ya buga misali da su to shi ita rigar ita ce kidnir rigar an gane ko yawwa nakir kuma wannan zaren shine nakir am abuwan kai fatil shine zaren shi kuma nakir daga annukura ne dukkan jikin kwallon dabinan to duka Allah ya ce ba zai zalunci ko da da dai ba ko da daidai da rigar kwallon dabino ko kuma zaren kwallon dabino ko dukan bayan kwallon dabino Allah ba zai zalunci ba to shine mala yake gaya mana anan kuma ga Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa bar wannan zanti bal bar wannan magana tu'thiruna al-hayata ad-dunya kun za ku rayuwar duniya ne amma lahira ita tafi tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa ita ce ba ranar da zaka mutu duk wanda ya shiga aljanna za a ce to kuludun wala maut zaka ta dawwama ba mutuwa shababun wala haramun kai ta samartakarka ka shiga ɗan shekara talatin da uku to haka za ka yi ta zama ba tsufa sai hakin wala mara a ce mala'iku ce da kai lafiya za ka yi ta samu ba rashin lafiya ba ciwon kafa ba ciwon baya ba ciwon kai ba mara to shi sa annabi yake cewa mad duniya fil akhirati illa kama sali ma yaj'ala ahadukum isba'u fiha fil yammi duniya in ka kwatanta da kwatanta ta da lahira ba komai bace sai dai kwatan kwatin teku da mutum zai je zira dan yatsansa a cikin teku maliya ya zira sai annabi ya ce fa yanzu bi ma yarja'u ko bi ma tarja'u idan ka zaro hannunka ka duba ka ga me ka rage wa tekun sai annabi ya nuna sababarsa haka yake hadisi ne na muslim kuma annabi alaihi salatu wasallam an zo wucewa ta wajen wata irin akuyan nan mara kunnuwa ya ganta mushi wanda su a cikin dabbobi ma a awakai ba ta da daraja sai annabi ya kalle ce wace wallahi la dunya ahwanu ala allahi min hada ala ahli hin alquru tambaye ce yace waye ne san wannan akuyar suka ce ya rasulullah akuyar da daranta ma ba a san ta wallan tara ta mutu sai ce to na rantse da Allah duniya a gurin Allah madaukakin sarki ba komai bace ta fi wulakantuwa fiye da yadda wannan mushen yake wulakantacce a gurin ba duniya ba komai bace dan da duniya tana da kima a gurin Allah da ba zai baka fahimtuwa ta ya ba kana kallo yanzu hatta gwajin makami yanzu amerika da isra'ila in za su gwadawa sai da musulmi suke gwadawa eh abin da suke yi kenan da yawa mutane ba san strategin yakokin da ake yi ba shi sa ba da kowa za ka tattauna ba amerika yanzu in ta hada makami tana so ta ga nisansa sai ta hada musulmi fada sai kuma ta ba musulmin wannan makamin ta gani in an harba ina zai je shine kawai abin da take har isra'ila amma in ba da haka ba me yasa Iran tana faɗa da kai tsaye tana faɗa da Amerika da Isra'ila za ta kai wa Saudiya ta kai wa Qatar ta kai wa UAE hari me na su to gwaji suke haka lokacin da ta hada makami sai ta hada Rasha da Ukraine faɗa aka rika bawa Ukraine din so ake a gwada makamin a gani iya zurfin sa iya inda zai je wannan strategy ne domin yanzu Amerika da Isra'ila ta daina yaki single combat ta daina gazu da fikiri take tunani yake zuwa kawai sai dai a hada ku faɗa ai kun ga kafin a fara wannan rigimar ai an fara tsakanin Pakistan da Iran to ai dabara ce dabara ce sun daina yin faɗa kai tsaye kawai sai dai a fara hada musulmi ko ku ci kanku to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana yadda duniya take to ta yaya da Allah yana son duniya ya zai ba Amerika makamai ya zai ba Isra'ila ya zai ba su dukiya da kuɗi kuma suna noma baya son duniya ne shi sa ya kyale ta kawai yudi duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so saboda haka samun duniya ba shine alamar Allah yana son ka ba ba shi bane Allah ya baka duniya ka bi shi to wannan soyayya ce amma a baka duniya ka kauce wa Allah wannan istidraji ne ta lala ne shine Allah yake wa yaqulu allazina kafaru zaka ji wanda suka kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan me yasa ba a saukan mar da aya daga ubangijinsa jiya mun faɗa ayoyin nan in za ku iya tunawa mun ce aya tana zuwa da manoni uku na farko al-maqru'a a makarantawa na biyu kuma malakutu samawati wal ard wata aya sama da ƙasa da halittun Allah na uku kuma shine mu'jiza wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat saboda haka mujiza kamar yadda annabi salihu ya roki Allah ta wa dutse yayi nakuda yayi nakuda ya haihu ya haifi taguwa kuma ta fito wannan mujiza ce to saboda haka wannan suke roƙon dan laula unzila alayhi ayatun min rabbi dan bai zawa saukarwa da annabi alaihi salatu wasalam mu'jiza daga ubangijinsa ba a banda tsagewar wata kuka kuka roki wata ya tsage a gaban ku annabi ya roki wata ya tsage iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sirrun kurkuru aka roka ya tsage a gaban su wata ya tsage gida biyu amma suka karyata wannan ma'an mu'jiza ce ga mujizar badar yakin badar da aka yi ku dubu ɗaya da wani abu su ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha bakwai a irin hada irin ta jiya aka fito yakin kuma suka cinye ku wannan ba mujiza ba ce ga mujiza alkur'ani da aka gaya muku ba ga garbadau har kiyama ta tashi duk bai shi kuwa sai an karo wata wanda za a yi muku kwaf ɗaya to shine abin da Allah yake faɗa qul inna allaha yudillu man yasha gaya musu kawai Allah yana fatar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma ya shiryar da wanda ya ga dama wa ilayhi sanan wa yahdi wa yahdi ilayhi man anab sannan kuma ya shiryar da wanda ya komo zuwa gare shi eh wa yahdi ilayhi man anab ya shiryar da wanda ya komo zuwa gare shi sai Allah ya ce الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce wa tadma inna qulubuhum bi zikrillah to zukatan na samun nutsuwa ne in an ambaci sunan Allah yayin da suke ambatan Allah suke karanta alqur'ani suke zikirin safe suke na yamma suke na kwanciya bacci fitowa daga gida sa sababbin kaya duk wani abu da za ka yi annabi ya faɗi me za a ce shine amfanin amalin yawmi wal laila da muke karantawa da hisnul muslim dinka shine dan a gaya ma rayuwa annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗayan ta zikiri inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wayannan fa abin da ake nufi shine rayuwa annabi 24 hours ka sai kowanne lokaci mai annabi yake faɗa idan zaka sa sabuwar riga ne annabi yace in ka ga mai sabuwar riga ba cewa aka shegewa ne wannan yaron ina ka samu a me zaka ce in mutum ya yi sabon abu me zaka gaya ma duk annabi ya koyar a rayuwarka 24 hours komai shi ne wanda yake yin wannan to yana samun nutsuwa da ambatan Allah yayin da mutum ya fito daga gida in ya tana bai azkaru sababa sai ya ji damuwa idan Allah ya sa zuciyarka ta zama irin wannan to kai ka zama na Allah amma wanda zai fito bai yi azkaru sababa kuma ko ba kowa a jikinsa wannan har yanzu da sauran ka wallahi ka rika jin ya zama ma baki yadda kake da 3 square meals ɗinka kullum dole ne to kamar da wannan azkar din ya zama ma dole idan baka yi azkar ba kana tunawa ka ji kawai baka da nutsuwa kamar yadda kake shan magani ne idan baka sha maganin ba za ka ji yanayi ya canja to ka rika jin azkar ma haka azkaru sabahi azkarul mata azkarul nawmi sannan da sauran azkar annabi yace hatta hanya an ka fito ka gama da lafiya ba sai kawai ka kalle shi ka ce kalli kai ka ga sifarsa annabi ya hana alhamdulillah alladhi abani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wallahi wanda ya koyi wannan ya iya wannan ku za ku ga nutsuwarsa ba ta sha banda ta sauran mutane kowanne yanayi da abin iska yanzu da kaga ta taso ana iska tana juyawa annabi ya koyar da kai me zaka ce hadari in ya zo ya hado an gaya ma ruwan sama in ya sauka idan yana sauka an gaya ma me zaka ce idan ya gama sauka an gaya ma duka to wannan shine yake samun nutsuwa shi sa shekul islam ibn taymiya yake faɗa yake cewa wallahi mu mu da sarakuna suke kallon mu da a ce sarakuna sun san abin da Allah ya bamu na nutsuwa saboda ambatansa da sai sun yaƙe mu da takobuna don su kwata لو يعلم الملوك ما نحن فيه من الوقار والسكينة لجالدونا عليه بالسيوف haka yace da ta kuna sun san nutsuwar da muke ciki da kwanciyar hankali saboda ambatan Allah da sai sun sa ta koguna sun yaƙe mu don su kwata to ba a samun wannan nutsuwar da kuɗi sai ka koma ka ba Allah kuma to allazina amanu wanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum sannan zukatan suna samun nutsuwa ne bi zikrillah da ambatan Allah sai Allah yace ala ku taurara bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa in dai kana ambatan Allah to zaka nutsu sai Allah yace الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Allah yace allazina amanu wa amilus salihat su ko wanda suka yi imani suka yi ayyuka kuma na kwarai tuba lahum aljanna ta tabbata a gare su wa husnu ma'ab sannan kuma sun samu wato mafi kyawun makoma Allah ya sa mu a ciki Abdullahi dan Abbas yana cewa farhun wa qurratu aini shine tuba lahum za su samu farin ciki da wato da nutsuwar han- kwanciyar hankali ikirma yace ainihin imama lahum madalla da abin da za a ba su gibdatan lahum imamu da haka yace lalle ya kamata a yi musu gibda ibrahim na kai yace ai kharul lahum shine duba lahum sun samu alkhairi alkhairi ya tabbata gare su husna lahum wa husna ma'ab ai marji sun samu kyakkyawan makoma wayannan maganganun duk suna da kuta- kusanci da juna shi kuwa imamu shahr bin al-hawshab yace shajaratun fil janna wannan tuba din wata wato wata bishiya ce a cikin aljanna kullu shajaratin shajarar jannati minha kowace aljanna kowace bishiya aljanna daga cikinta ta tsiro- ta tsiro ita ce tuba haka a mishahar bin hausha bin kowace bishiya ta aljanna daga bikinta rassan su suka fito wa haka na ruya ana bi wa yana bin abbas wa kai wahid min salaf anna tuba shajaratin fil janna ra'ayin abdullahi ibn abbas ne ra'ayin abu hurairah ne cewa wata bishiya ce aljanna fi kulli darin minha gusunun minha a kowanne gida na aljanna akwai reshen ta ita wannan tuba din saboda haka malamai sun yi fassarori da da yawa to shine tuba lahum wa husnul ma'ab sai Allah ya ce كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Allah madaukakin sarki yace kazalika arsalnaka fi ummatin kamar haka ne muka aiko ka cikin wata al'umma da qad khalat min qabliha umamun wadda wato um, al'umomi da yawa sun shuɗe kafinta ita wannan al'umma taka da kake tare da ita kafinta an yi al'umomi da yawa an yi adawa an yi samudawa an yi mutanen annabi lut an yi mutanen annabi ibrahim alaihi salatu wasalam mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi um, um, mutanen annabi isa duka an yi mutane daban-daban to shi ne Allah madaukakin sarki yace li tatlu alaihim alladhi awhayna ilay mu aiko ka ne zuwa gare su ma dan wato um, ka karanta musu abin da Allah madaukakin sarki yace muka yi ma wahayinsa zuwa gare shi dan ka karanta musu abin da Allah madaukakin sarki yayi wahayinsa zuwa gare yayi wahayinsa zuwa gare ka wa hum yakfuruna bi rahman amma duk da haka suna kafircewa Allah ar-rahman qul huwa rabbi tare da su Allah ba shine ubangiji na la ilaha illahu ba wanda ya tantanta a bauta wa sai shi alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa ilaihi mata kuma gabare shi makoma take nan malamai suka ce wa hum yakfuruna bi rahman suna kafirce wa ubangiji ar-rahman ai kaga abin da ya faru lokacin da aka zo sulhul hudaybiya annabi ya yi umarni cewa a rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai suka ce agoji a rahmanin rahim ba sun san dai Allahu amma ne ya rahmanin rahim ba san shi ba agoji sam to shine Allah ya ce wa hum yakfuruna bi rahman suna kafirce wa suna ar-rahman can wani gurin cikin suratul isra kuma Allah madaukakin sarki yace qul yad'u Allah aw yad'u rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna kai ne da su su ambaci Allah ko su ce ar-rahman gaba ɗayan su kowanne ka kira duk sunan Allah ne Allah yana da sunaye kyawu- mafiya kyawu to suka kafirce wannan aka ci gaba annabi yace a ci gaba da rubuta sulu hada ma salaha minhu muhammad bin abdullahi muhammad rasulullahi ibnu abdullahi suka ce a ai da mun yadda manzon Allah ne ba da ba zo wannan gurin ba me za a goge suka ce a goge wannan rasulullahi din ne muhammad bin abdullahi kawai za a bari suka rika rashin kunya iri iri to shine Allah yake wa hum yakfuruna bi rahman suna butulcewa sunan rahman qul kene da su wa rabbi shine ubangiji na la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta abota wa sai alaihi tawakkaltu da shi na dogara wa ilaihi mata kuma gare shi wato makoma take na'am sun tsaye da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka duka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ai mun dadewa da cinye lokacin ashe wanda suke da lafiya Allah ka inganta lafiyar su muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsobin sa madaukaka wannan ibada ta mu ta azumi Allah madaukakin sarki ka karba Allah ka sa muna cikin waɗanda ake yantawa a wayannan kwanaki wasu albarka muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsobin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da su lafiya ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أعطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا انا كده هو ايه عندك ولا كم دي يا رب ما انا جنان